الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا انظر كيف كان عاقبة المفسدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدية الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين a ubangiji tabaraka wata'ala ya ci gaba da ga annabi sallallahu alaihi wasallama kisar annabi Musa alaihi salam cewa bayan ya walamma jatu ayatuna mubsiratan qalu hadha sirrun mubin yayin da ayoyin wato mu'jizozi nan ba ayoyi na karantawa ba mu'jizozi dan ba saukar da taura ba sai bayan halakar da fir'auna a lokacin an ce ayoyi ana nufin mu'jizozi ne ayoyi guda tara nan fi tis ayati la fir'auna wa qaumi yayin da wannan ayoyi suka zo musu mubsiratan wato a fili filla filla suna ganin su kuru kuru a zahiri sun ga an jefar da sanda ta zama ciji sun ga wani za ya dau fai za bai dawo da nazirin ya sa hannunsu alji ya zaro su ga hannun ya zama kaman rana yana haske sannan kuma ya musu addu'a an kama su da shekarun yunwa wadda kadar na da fir'aunu bisinina sannan sun samu nafsin minas samarati wato tauyewan kayan hatsi sannan sun ya musu addu'an fayi shi ma aya ce suka cika musu gari ko ina sannan ya musu addu'an abun nan kwarkwati ko ina suka dame su wal kummala wadda fadiya ya musu addu'an kwaɗi suka cika musu ko ina duk inda suka motsa kwaɗi ne wadda ma ya musu addu'a nan Allah ya kama su da jini duk wanda wuta suka ɗiba ruwa su sha sai ruwan ya zama jini idan ba ya ta je ɗiba ruwa a tulu sai ruwan ya zama jini idan ba Isra'iliya ta je ɗiba sai ta ɗiba ruwa mai kyau wadda ma ayatin mufassalatin suna ayoyi tara din al-yad wal asa wa rana da bana bisinina wa nasrun samati fa suna da mutufana wal jarada wal ummala wal dafadiya wad dama guda tara sune tisa ayatin bayyinatin din fi tisayati la fir'auna wa qaumi to wajadu biya suka musa waɗannan ayoyi wasai kanata wannan wau malaman arabiya suna kyanta wawul hali alhali kuma istai kanata anfusum zulman wa ruwa wato zuka zuciyoyinsu sun yi yaƙini cewa wallahi wannan abun gaskiya ne to don me ga zuciyoyi sun yi yaƙini ko ba imani ba Allah ya ce zulman saboda zalunci wa uluwan da kuma girman kai fanzur kai baka kana yake su musudi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dubi shin ka duba mana ka gani yaya aqibatul mufsidina ya makoman makarnata ya zama fir'auna da mutanensa daman yana cewa zaruni abtul musa wal yadu rabbahu inni akafu an yubaddila dinakum wa an yuzira fil ardil fasad ya ce wai musa shine zai bayyana barna a bayan ƙasa to shi yasa nan Allah sai mai damar sunan barnan shi da mutanensa ne mabarnata shi Fir'auna fanzur kaifa kana ajitu mufsidi ka dubi yadda makomin mabarnata ya zama ba shi yadda Allah ya halaka su da da azabna san malaka yau an jina musu yau ma jinsu ma'agran al'akari inna fi zalika laya hatta idza dakalu garabu qala amantu an la ilaha illa anta bin wa ana minal muslimin Allah ya halakar da shi a ruwa shi da mutanensa duka ba kazna wajinu da fa na bazan fil yammi fanzur kaifa kana ajitu zalimi muka kama shi shi da rundunansa muka jefa su a ruwa yadda ka san yadda ka san Allah na faɗin abun yadda ka san kwari fa ka za wajen yau fa na bazna muka diba muka zubar kawai cikin ruwa fanzur kai kana kitu zalimin ka ga yadda ma kuma azzalume ya zama fanzur kai kana kitu musudi ya zalla shi baka ga yadda ya ta ya makoman masu barna ya zama ba
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فلقداتنا داود وسليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين ولقد حقيقة Allah nan zai shiga sabuwar kissa bayan an gama na annabi Musa zai ɗauko wani annabi shi ma na bani Isra'ila shine annabi Dawudu alaihi salam bayan annabi Yusuf a duk bani Isra'ila annabi Dawudu shine farkon annabi basaraki da yadda suka saba a gidan sarauta daban gidan annabta daban annabi yusuf shine farkon annabi a bani isra'ila wanda ya haɗa annabta da sarauta da yake isra'ilu din lakabin annabi yaqubu ne alaihi salam shine isra'ilu din to bayan nan ba ƙara samun annabta da sarauta su haɗe waje ɗaya sai annabi dawudu lokacin da tun yana matashi da aka je yaƙi lokacin da Allah aika musu annabi ya ce su je su yi yaƙi su da kan suka nema alamtar ilazina yana cewa alamtar ilmalai min bani isali min badi musa iz qalu nabi lahum asna milkan nuqatil fi sabilillah qala la in kutiba alaikum qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah min dina amrina to da suka fita wannan yaƙi da suka yi da jalut wato wanda bible ce kensa goliath alqur'ani ana cewa jalutu shi sarki kafiri jabberi wanda suka yaƙa da sarkin da aka damu shi ɗalutu wanda aka naɗa musu yaƙi da shi da suka je wajen yaƙin to da yaƙi ya tsanani annabi shi sarki ɗalutu sai ya sa kyauta yake duk wanda ya kashe sarkin kafiran nan zai ba shi sarautar rabin gari kuma zai aura masa yarsa to da aka je wajen yakin sai shi Dawudu alaihi salam yana matashi yana yaro Allah ya taimake shi shekarun sun ce bai wuce goma sha hudu ko sha goma sha ba ya jagofa ya harbi shi sarki Jalutu din ya kashe shi shine wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikmata wa allamu mimma yasha Jalutu ya kashe Dawudu ya kashe Jalutu sai shi sarkin ya cika masa alkawari daga baya sarkin ya rasu sai Dawud da ya gaji sarautar Bani Isra'ila gaba ɗaya Baitul garin Kudus gaba ɗaya zama karkashin ikon sa Falastin yana sarki kuma akan dashi annabi wa ta Allahu mulka wal hikmata wa Allahu ma yasha to anan shine Allah ke ba mu labari cewa bayan Dawudu ya zama babban sarki a nan kasar Falastin din kuma annabin Allah bayan ya gama zamanin sa na mulki da yayi wato nan an buɗe da karatun da Dawudu ne amma ba tarihin Dawudu zai ba tarihin ɗansa Suleiman zai in kana neman Dawudu cikakke da yadda ya sarauta ka tafi can cikin sotu Dawudu alaihi salam nan ne zaka ji inda yake cewa واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبين بالأشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب har inda yake cewa ya dawo inna dana khalifatan fil ardi hakun bainan nas bil haqq wala tabila fi dhillaka an sabilillah har zuwa ƙarshe to nan kuma na ɗansa za a yi sai aka yi muƙaddima da shi wadatna dawud Allah ta hakika mun ba dawud da Sulaiman da ɗansa Sulaiman ilman mun ba su ilimi faqala shi annabi dawud ya rayu shekara ɗari ne a duniya ɗansa Sulaiman ya rayu shekara hamsin da yan ɗoriya bai kai sittin ba har iya mulkin da ya na duniya gaba ɗaya bai wuce bai kai shekara sittin a rayuwa. Walajan Dawuda mun ba da hakika mun ba Dawuda wa Sulaimana da ɗansa Sulaimana ilmin mun ba su ilimi. Kaga an ba su mulki ne ba da ilimi amma da yake ilimin ya fi daraja ya fi muhimmanci sai ba ambaci mulkin a nan ba. Aka fara faɗin ilimin tukunna saboda ilimin ya fi mulkin. Faƙala su biyu suka faɗi suna godiya Allah suna ce alhamdulillah allazi faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin godiya ta tabbata ga Allah da ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayinsa mu'minai wato ya ba su ya haɗa musu ilimi da annabta ga kuma sarauta
وورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود أنا sai Suleiman ya gaji babansa Dawuda, a nan yana so ya gaya mana cewa, wato ba gado nan kar a ji ga alkur'ani ya ce Suleiman ya gaji ɗansa Dawuda ya kuma a cikin sotu Maryam ya ce annabi Zakariya na addu'a na ta yarisu ni wa yarisu min ali yaquba kuma ya tabbata cikin hadisi Bukhari Muslim sun rawaita hadisin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu cewa nanu ma'ashirul anbiya ila nurasu ma tarakna fa huwa sadaqa innama yakulu alu Muhammad min hadha mal cewa mu annabawa ba a gada mu in mun bar duniya abinda muka bari sadaka ake da shi iyaka family annabi Muhammad sallallahu alaihi abinda Allah ya yanka musu ne abinda za su ci shi za a ɗiba musu cikin wannan gona wato gonar da annabi ya bari da na fadak da na kai bara din duka iya abinda za su ci a shekara ya ɗiba musu shine kawai rabon su to wari Suleiman Dawud a nan wurin Suleiman ba shi kai dan Dawud ba ƴaƴan Dawud guda goma sha tara ne kuma Suleiman ma ba shine babba ba amma nan da kaga da gadon dukiya ne dole a ce duka a irga sha tara a ce sun gaje shi amma da ke gadon annabta ne da mulki lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar litinin da safe da hantsi to sai ya zama an samu an samu rudewa da tashin hankali da ba taba gani irinsa ba sahabbai suna jaran da annabi ya zo Madina garin duka ya haske ran litinin ran su kuma garin duka ya mana duhu komai muka gaya mana baki kiran da haka ran da ya bada alaihi salatu wasalam wannan rikicewa waɗansu sahabbai daga jin annabi ya rasu da suka faɗi ba su ƙara tashi ba wani daga jin kururuwa annabi ya rasu daga nan ya kurmance bai ƙara ji ba sai dai daga baya amma a lokacin kan kurmancewa yi kamar sai na usman kamar sai na ali bai ƙara tashi ba saboda jin ƙarfin abu zafin abu sayyidina Umaru shi kuma takobi ma ya zare yace wannan magana ai ba wai abin da in an ji za a faɗi bane magana duk wanda ya faɗa a sare shi ina ma take da dadin ji duk wanda na ƙara ji yace annabi ya rasu wallahi sai na kashe shi sai na fille markai annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Musa ke zuwa wurin Allah kwana 40 mutanensa na jiran sa ba su kosa ba haka zamu jira shi nan da kwana 40 ya dawo yadda Musa ya gana da Allah mutanen su gaji wallahi mu muna nan muna jiran sa sau hankali ya tashi aka je aka samu sayyidina abubakar aka gaya masa radiyallahu anhu yana gidansa na bayan gari can a wali wajen matarsa ummu kharija dama ya dade bai je wurin ba ran da annabin zai rasu da safe ya rasu Allah yau na ga jikinka yayi sauki dan ranan da safe ran da zai bar duniya jikin yayi dadi yayi sauki sosai sai yace ina so kamun izini in je gidana na bayan gari yace ba komai ka je ashe sun yi ban kwana kenan da hantsi zafi sai jiki ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu zabi da ya gaya masa ne zuwa ya gaya masa a tsamin shi idan da sallan alha kenan daga shi baya masa lalace wataƙila Allah ya karɓi manzon sa ko sai ya ce kwarai haka ne sai ya taso ya zo suka dawo tare ya samu Umaru na ta faɗa a masallaci cewa duk wanda ya ce annabi ya rasu munafiki ne sai na fille markai ya ce ina manzon Allah yana ciki yana ɗakin matarsa sai da Aisha radiyallahu anha ana ce na baka shiga ya buɗe fuskansa ya zumbance shi ya ce ya rasulullahi ibta hayyan wa mayyitan ya rasulullahi kana da kamshi kana da rai bayan ka rasu ma kana da kamshi mutuwa ɗaya ce ka riga ka yi ta kuma ba za ka abin nan ba Allah ba zai haɗa maka mutuwa biyu ba sai ya fito ya ce umaru ka yi shiru umaru ina ba yi shiru ba ya hau mimbarin manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bismillah yayi godiya wa Allah yayi wa annabi salati yace amma badu faman kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana yabudu allah fa inna allah hayyul la yamut وما محمد إلا رسول أرسل من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم wa man yanqalib ala aqibi falan yadurra Allah shay'a wa sayajillahu shakirin innaka maytun wa innahum maytun thumma nuqim kan da kun taktasimu cewa wanda ya kasance wanda dama yana addinin saboda annabi Muhammad ya ce sani annabi Muhammad baya duniya ya rasu wanda yake bauta Allah ne ba Muhammad ke bauta ba kuma to ya sani Allah rayi ne baya mutuwa manzon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wanda kafin shi an yi wasu annabawa sun zo sun rasu don haka dan ya rasu Qur'ani ya ja ayan Qur'ani a fa in ma ta hauku tira dan ya rasu ko don an kai sai ku kuridda in karanta ala bikum to wannan wazi da ya sahabbai suka ji ayar kan ba su taɓa jin ta ba sai ran da haka sai Umaru ya je bada takobi ya faɗi ce wallahi na sallama annabi ya rasu ba dai daɗi amma dai na sallama to da aka dawo hayyaci daga baya da sai labari ya samu shi abubakar da umaru cewa mutanen madina sun taru a rumfan sa'ifatu bani sa'ida za su naɗa shugabansu wato sadun ubada radiyallahu ta'ala anhu sun su sunan shi khalifa dama kofar gidansa ne shine shugaban bani sa'ida din sai suka ce to gara mu je kun ga yan uwanmu ne in suka yanke hukunci ba ma nan ba mu da daman jar idan kuma ba mu ba ma nan to zai ma an yi ba mu abu sayyidina abubakar da umaru da abu ubay da ibn jarrah radiyallahu anhum jami'an suka dunguma suka nufi saqifatu bani sa'ida suka samu mai magana a ciki yana magana cewa ai dole ne cikin mu zai halifa dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne makka aka haife shi gaskiya makka aka haife shi amma tun da aka haife shi hankali zai bai kwanta ba banda tashin hankali da da walarwa irin na kafire sai da ya dawo nan madina nan ne gidansa na hijira nan ya rayu nan ya rasu da haka dole a yi halifa cikin yan gari ba za a halifa cikin baki ba umar zai magana abubakar ce aladis suka ya umar da ka ta yi haƙuri abubakar ta ce magana ya ce to jama'a lansaru ina so in tabbatar muku duk kirarin da kuka yi wa kanku ni a wurina da ragowa da baku faɗa ba ku ne wanda alqur'ani ke kirari fa wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wallazina aw wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi dhinihim hajatan ma wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yuqshanu ulaika muflihun Umar ya ce wallahi Abubakar bai bar wata aya a Alƙur'ani wacce ta yi bilan saru wanda bai sha ta da wanda da ba san ma yadda ta Qur'ani ba daga ran nan suka da tabbatarwa bai bar wata aya da Allah ya saka wa annabi da ta yi bilan saru sai da ya ja ta ya faɗa sannan da ya gama ya ce ku kullum Qur'ani ya muku kira yakan kira ku mu'minuna haqqan mu'mine na gaskiya in ana neman mu'minai gaskiya Rasulullahi ka samu lansaru ka tsaya wurin mu kuma in Allah zai mana kirari alqur'ani mu muhajirai yana tilal fuqara il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa jannatin sallallahu alaihi wa sadiqun mu kuma mu ne masu gaskiya ko kuma qur'ani ya ku mu'minai na gaskiya sai a nemo wata aya kenan ta faɗi tsakanin mu'minan gaskiya da masu gaskiya waye liman waye mamu a alqur'ani ga ayan nan cikin suratul tauba ta ce allazina amanu ay mu'minuna haqqan ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku masu imani na gaskiyan nan ku yi karo da guzurin tsoron Allah bayan imanin ku na gaskiyan nan sannan ku zo ku haɗa kai da masu gaskiya har kenan ya nuna a cikin mu zai shugaba cikin ku ai waziri da ka minnal amir wa minkum al-wuzara da qarraditu lakum ahada hazain ar-rajulain umar ibn al-khattab الرجل الذي أعز الله بالإسلام أو أبو عبيدة aminu hadhihi umma yace na zama muku ɗaya mutum bi duk wanda kuka zaba wallahi zan masa baya inji Abubakar Umar dan Khattab wanda annabi ke masa kirari da shi Allah ya girma musulunci ko Abu Ubaida da annabi ke kirari cewa ko li kulli ummatin aminu wa aminu hadhihi umma Abu Ubaida kowace al'umma ta da wani mutum amintaccen ta da yafi kowa amana kowace al'umma amintaccen wani al'umma ta mu shine Abu Ubaida bin Jarrah shikenan Umar ya ce ina wallahi ba wanda ya zai ja da kai ai tunda annabi ya gabatar da kai kan sallolin mu kuma duk muna nan a gari ba tafiya muka ban ta ce ai da wani na nan da ba kai za a gabatar ba kowa nan amma ya gabatar da kai ce ka ja mu sallah to ai sauran jimomin ba su kai sallah ba da haka mun haɗa maka da sallan da sauran ka ci gaba da jamu da aka kai zaka mana mubaya ya kama hannunsa yana kwacewa ya kama ya masa mubaya umaru ne ya fara abubakar mubaya sannan sai sauran majalai da suke wurin suka yi sai lansarar da suka yi mubaya ya dawo masallaci aka yi baya a amma to bayan nan su banu hashim ba ba su yi wannan baya a lokacin ba ba sa ma wurin sakiyatu bani sa'ida ba su kuma zo masallacin an yi baya ba sai suka taru nan gidan sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu suka ce to su ana a ra'ayinsu da annabi ne ya naɗa wani ba ba mai ja amma ana su ganin tunda ba annabi ne ya naɗa ba jama'a ne suka ta suka ce babu kama abubakar suka naɗa to ai ya kamata a waiwaye su kunna saboda me ko ba komai su ana su ganin tunda tunda makullin ka'aba ma ya shiga hannun banu abdullahi annabi ya ce kar a fitar daga hannunsu لا يزوها منكم إلا ظالم أو غادر أو كما قال ما زمانا to barantana kuma an nafsa ya shiga ban washin sai in an rasa wanda ya cancanta a cikin suna gani Aliyu Nabi Talib ganin su ya fi cancanta ana su gani to a daga nan sai aka su shi'atu aliyin bi ma'ana jama'an aliyu shi'a da larabci na jama'a su wadancan shi'a na farko ba zagi ba kafirta sahabbai ba la'anta sabani ne na fahimta da haka suna nan gidan har ba zo suka yi mubaya ba to su kuma rayin muhajirai ai ran da duk lamban da za a kirga Ali misali su su shi'a da suka tare gidan Ali suka ce idan Abubakar farkon musulunta ne shi ma Ali ai farkon musulunta ne idan Abubakar farkon hijira ne Ali ma farkon hijira ne idan Abubakar ba yaƙin shaidar mashahida kulla shi ma aliyu shaidar mashahida kulla in banda tabuka shi ma annabi ne ce ya zauna ya masa khalifa a madina har da yana kuka ce zaka bani da mata da yara ce amma ta an ta kunna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di ba ka yadda ka zama mini yadda haruna ya zama musa wazirin sa ba sai dai don ni ba annabi a bayana to idan kuma ƙari a kai aliyu banu hashim ne misali alul bait ne sanan abubakar ba haka ba su ana su gani to su ko sahabbai suka ce su mu hadisi suka ce to a'a ai mu ba wai muna irga lambobi ne muka da abubakar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba yaki aka yi yayi shahada a wurin yaki ba ba hadari ne lokaci guda mutum fuji ai ba jinya yi jinya kuma ya bada dama na inda wani nadi ayi tun a lokacin ko bai bada dama ba ya baya muna nan muna zan tun annabi na jan musalla jikin nan na daɗa ƙarfi ya da zafi har jan sallah ya gagara sai ya ce to bismillah abubakar ka ja sallah har matarsa sai da aisha yar abubakar ta ce a'a banda babana abubakar ka nemo ni saboda yana da rauni in ya tsaya a makamin kawunin sallah ya zai ta kuka ba za ma a ji karatun sallah ba har tana nuna hafsa ki magana ki taya ni kan wannan ra'ayin cewa banda shi a nemo ni yar sanfa dan ka san shugabanci ba shine a gaban su ba sai annabi yace inna inna kunna sawahibu yusuf muru ababakar falisalli bin nas ku mata fa ku ne kawayen annabi yusuf da yake ce inna kai da kunna abu a nemi abubakar ya ja sallan nan shi ne ce ja aka nemi abubakar yana ja suka ce a lokacin aliyu na gari dukkan wani babba na gari kuma duk lambobin da kullu safa aliyu annabi ya fi ku sani lambobin ko bai fi kuwa bai fi bane ya fi kuma wataƙila akwai wasu lambobin Aliyu ma da ku ba ku sani ba shi annabi ya sani amma duk yana ganin wannan da ya gabatar da shi yace ya ja ba yace Abubakar din da ya ja har wata rana Abubakar bai nan lokacin sallah yayi jama'a suka tura Umaru ya ja sallah annabi yace yau kan wa ya ja sallah ne ji sallan ba irin na Abubakar aka ta Umaru ne yace ya aballahu wa ya abal mu'minuna illa Abubakar Allah ya ki mu'mini sun ki Abubakar ne zai ja to aka ci gaba a haka har Allah ya karɓi manzon sallallahu alaihi wasallam ba tare da an ɗauko ba to dan Allah sai dai tunda ba su je mana sallah ba sai za mu kada Abubakar mu mun bi inda annabi ya ishara ne muka ji to wannan kenan sannan ko dan ka tabbatar da gaskiyar muhajirai ƙaryan masu cewa annabi ya naɗa sayyidina Ali misali in suka ce ya naɗa sayyidina Ali a gadir home yadda yan shi'a ke dawa cewa wai da aka fito hajjin ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a Gadir Home wato wani wani wani wuri ana kiran wurin Gadir Home ya fito Makka yace a tsaida alazai kowa ya zo kowa ya tsaya ya daga hannunsa yana da ce alastu aula bil mu'minina min anfusihim qalu bala ya rasulullah yace man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu eh wannan an yaka a gadirkum annabi ya ce wa aliyu man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu a gadirkum amma cewa ya hada shi khalifa yadda su suke da'awa a wannan wurin ya nada yace bayan zai al-imamu al-hasan yadda suke da'awa sai al-imamu husaini sai ali zainul abidina sai muhammadu al-bakir sai jafaru sadiq sai musa al-kazim sai aliyu rida sai imamul jawad sai aliyu al-hadi sai hasan al-askari sai muhammad ibn al-hasan al-mahdi su isna shari'a din akwai kodike akwai jafariya akwai ismailiya sun kasu su ma kashi kashi akwai zaidiya su shi'a din to duk waɗannan limamai da suka ce an lissafa annabi ya naɗa su har alƙiyama ta limamai sha biyu idan da wannan maganar gaskiya ce tambayar da zamu musu me ya hana sayyidina ali ya yaƙi waɗannan sahabban da suka yi masa mubaya'a sai sai a saboda neman zaman lafiya annabi ya bashi aiki ya gwammaci zaman lafiya ya fi masa aikin manzon Allah zai yi annabi ya danka masa dukkan al'umma amana annabi bai san da zaman lafiyan ba annabi bai san cewa za a yi tawaye bane bayan ya rasu ai tun da ya bashi aiki kan yaƙen tawaye to ba bari ma mu je in suka ce saboda zaman lafiya sai mu ce mun yadda saboda zaman zaman lafiya haka ne ko zaman lafiya ya fi komai haka ne al'umma ta zauna lafiya ko da ƙarƙashin shugaban da bai ba shi cancanta ba dan da ya zauna lafiya haka ne abubakar shekara biyu da wata uku ya rasu umaru shekara goma da wata goma a wata goma shekara goma da wata biyar da kwana goma sha uku ya yi shahada usmanu shekara goma sha ɗaya da wata goma sha da kwana ashirin da hudu ya yi shahada aka kashe shi bayan an kashe usmanu aka ali mu baya radiyallahu ta'ala anhu jami'a sai waɗansu suka ce su ba su yadda da mu baya annabi suka masa tawaye muna jira ya maimaita hakurin nan da yi lokacin da su abubakar suka yi baya da annabi ya rasu nan sai muka ga an zari takobi an je yakin jamal ko ba je ba an je yakin sifin ko ba je ba an je narawan ko ba je ba ashe ya nuna kenan abin da ina wannan takobi yake lokacin da annabi ya rasu da bai zare kan abubakar da maruwa ya zare kan yan sha sojojin sha a'a saboda bai shi kansa ya san ba annabi ne ya naɗa shi ba da ya san annabi ne naɗa ba zai bar su su su hau ba nan fa ba Usman Arsu ba annabi ne naɗin ba jama'an gari suka ce yau babu kamar abin su kansu baya haka ne wannan kuma da wani shi annabi ne ya naɗa da Allah da naɗin annabi da naɗin jama'an gari kan wanne fi kamata a yaƙi a kai to da annabin ne ya naɗa kuma sai ta gara zauna lafiya da jama'an gari suka zo baya wani suka ce sai da me wannan ma ta zauna lafiya da ya saba yi nan ga sai ga ya yake su a jamal ya yake su a sittin ya yake su a narawan an yi ko bai ba su ma sun san wannan yake yakin duka to ashe ya nuna kenan shi kansa sayyidina ali a nasan cewa ba wato bai rawaito annabi ya naɗa shi ba dan da ya san hakan da ba zai bar su ba wannan ne ma fi kamata ya yaƙe su don ba su fi sojojin shan makarfi ba lokacin wanda suke madina ba su kai na sham na muawiya karfi ba wanda ya yaka wannan ya nuna kenan ƙarya suke annabi da na ɗaukowa ba to sannan maganan gado da suke magana sai da Aisha da Fatima da Allah ta'ala ta aiko cewa tunda annabi ya rasu tana bukata a bata gadon ta na fadak da gonar kaibara da aka ci ganimar kaibara fai'i fai'i da aka samu to da ta yi kasa annabi sallallahu sai abubakar ya ce to ni dai na ji annabi sallallahu ya ce umirna ya ce nanu mashun anbiya la nuras ma tarakna fa huwa sadaqa innama yakulu alu muhammad min hadha al mu mu annabawa ba a garin umras abinda muka bari sadaka ake da shi iyaka iyalan muhammadu sallallahu alaihi wasallama za a rika basu abincin da suka ci a shekara ne daga wannan gona kuma hakan yake har su za a bibiya abincin da su da iyalai na shekara ragowan kuma a rarraba cikin fakiran banu hashim da sauran miskinai haka da fakiri yadda alkur'ani ya ce wa lamana bana da kuma zaudar rasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa min sabili duk wannan zai rarraba musu har da na matafiyan aka ajiye wannan ibn sabili to wannan kenan dan haka sai yace to ga abin da ya rawaita sai suka sake turowa yanzu kai in ka rasuwa zai daje kake ai na mana kake to annabi ne ba za ka kace a ai shi ya faɗa ce ba a gadar to karshen magana wanda aka rubuto magana ingantacciya sai da Fatima ta ce to tunda ka ce annabi ne ya faɗa to na saki akan annabi ne ba na bar magana akan haka tunda har da kunnen ka kai shikenan magana ta kare aure cewa bata kare sai na baka magana ba gaskiya ne to da mun ta masa magana da ce ne ma'ana bata kare masa magana kan maganan gadon ba walan tukallimu hatta matat hatta rasu bukhari ya rawaito wannan riwaya muslim ya rawaito bata kare mar magana kan gadon nan ba ce su to zaman in dai kare mar magana bata yadda da hadisin ba kenan da ta yi shirku alaman ta yadda kenan dan sun nema su ba shi suka ce to ka ba mu gonan mu ci gaba da gudanar da ita da sauran na fadaɗi yadda annabi ke gudanarwa ya ce a'a matukan dukkan al'umma annabi sun mu baya ni ne wakilin annabi a kansu ba zan nuna gaza ba har ajabi dukkan yadda annabi ke gudanarwa wallahi haka zai ko a bakacin rai jama'a a lokacin ofishin annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wani albashi ko na komai ba yi da wani abu wanda za ka ce mai kwaɗayin duniya zai kwaɗayi ya ce eh ya kamata in kwaci wannan ofishin babu aiki ne jawur ke jiran duk wanda ya kama duk mai kwaɗayin iko mai kwaɗayin mulki ba zai kama wani ba in dai na duniya yake bukata ana gane wannan da haka alaman ce ashe ba son kai ya sa sahabbai suka yi wannan ba inda son kai na abubakar din sai na da ɗansa da ya zo rasu haka ne ko ba haka bane ba su bada dangantaka da umaru a kusa shi abubakar ba su da shi ya fi dangantaka ma dangantakansa shi abubakar jikan taimum murran suna haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam akan murratab ne ka'ab ibn lu'ay shi at-taymi ne shi ko umaru banu addini dan addini ka'ab ne ka'ab ibn lu'ay shi ma ana gane wannan kaga yadda suke dangantaka da tsakaninsu da annabi da nisa kuma ba su haɗe da umaru a dangantaka da nisa kakanni ne da yawa ƙurashanci kawai ya haɗa su sai musulunci ina akwai dangantaka da zai bai wuce cewa dukkan su ƙurashawa bane sai kuma dangi na musulunci sannan wannan kenan sai abubakar ya ce to wannan sai sa bai bada wannan gado to bai ba din ba yana ba su yadda annabi ke ba su yace zan rika ci gaba da gudanar da yadda annabi ke barwa shi ko bai shi komai a ci ba kaga da ya kwace wa kansa ai da iyalansa zai ci ba amma shi kam ranar da aka zabe a ranar litinin din ai wace gari talata aka ga ɗebo kayan zai tafi kasuwa yadda ya saba suka tare shi ina zuwa yake a kasuwa mana shagona kana sarkin musulmi ta sarkin musulmi da me zan ce da iyali na me kuke sun da ni komai suka ce a Umar ya ce a ba zai yi ba ka shagal da al'ummar musulmi kuma sannan kana can kana kasuwanci da wanne za ba zai yi ba wannan aikin na bukatar ajiye komai na yi shi kadai mu je masallaci a kira taron musulmi su su taru su yanka ma albashi jama'a wannan karatun fa namu ne tun farko ba yanzu arnin yamma sun sace suna nunawa sai wai ana mana gori da shi wai gashi tura saboda tsaban adalci majalisa ma take yanka shugaban kasa albashi in ta ga dama ta rage akwai abun nan menene ko physical commission ko abun nan monetary and menene revenue mobilization su zan taru su yanka shugaban kasa albashi da sanatoci da mataimaka da waye waye waye waye waye amma wani shugaban kasan shi zai naɗa su shi ba abubakar ba waɗanda ya naɗa ne yanzu yankan su albashi ba jama'an gari ne ake su taru a masallaci ku yanka sarki musulmi albashi kaga idan ni na naɗa ka kace ka yanka mu albashi ya dole ka yanka mu da kai sun gobe sun soke ka naɗa wani shi ya yanko mun da yawa daidai da nake wani abu ne a lokacin da sahabbai suke wannan ba duk duniya duk duniyar da take raye a wancan lokaci ba daular da ake haka talakawa su taru su yanka shugaba albashi ba ta bai a ce duk inda ka gani ko a Amerika ko a Ingila ko a Faransa namu aka sata dan da mu muka sata ne a lokacin sai a samu wata daula tana yi ne musulmi suka sata haka ne ba me yin haka a duniya lokacin sun sun jama'a musulmi haka kuma taro yanzu ake ta yin wai demokradiya demokradiya a lokacin aka tare jama'an gari su yanka saki musulmi albashi umar ta kai da aka taron ka dade za mu yanka ma kai da jin daɗi fa ka daina daga yau mun san da kana cin abinci irin wanda kake so ka sha nan sutura mai tsada ne to daga yau ka daina dan ba zan bar kai kasuwanci ba albashi kuma za mu yanka maka na wanda bai fi talauci ba a muhajirai kuma bai fi kuɗi a muhajirai ba matsakaicin muhajiri za mu yanka ma mun san lallai ka fi matsakaicin muhajiri jin daɗi dan kai mai kuɗi to amma daga yau ya wuce ka haka suka tilasta masa rayuwar zudu suka yanka masa yan kuɗi ba yawa da yan dabbobi wanda za a rika dan yanka masa shikenan rigunan sawa ka san kowane shugaban kasa yau a duniya wai ba da albashi yake ba su riga akwai ofis mai kula da kayan sawansa da hidimomi da ɗin ko riguna a kawo to sarkin musulmi a lokacin yana da riguna isassu amma suka ce daga yau za mu ware maka rigan ɗari da nan zafi da mayafi ɗaya da rawani su ma in sun zo ba sadaka za ka yi da su ba kayan musulmi ne ka dawo da su baitul mali mu canja ma waɗansu har kuma aje jama'a dan Allah ka duba haka ba muke a lokacin aka sace wannan ko ana ta mana gori da shi a duniya wai mu kasashen mu ne azzalumai yan kama ka ya yan danniya ga wayayu a duniya na turawa su ne hatta rigunan ma da komai in ka je shugaban kasan America ko prime minister na Ingila rigunansa a gida da ba su da account da ke kula da suturansa kuma iya wannan da sauransu wanda sarki musulmi ba ka ce ko sadaka ba zai da rigar ba ya dawo da ita da rawanin ma haka kuma haka ake ya rayu cikin takura da biyar lawani shekara biyu da takunan da ya kare sauran da ya rage ya ce a duba duka kayansa duk wani abin da na ƙara mallaka wanda na mallaka bayan na zama sarki musulmi a mai da shi bai turma da haƙƙin musulmi sai ya zama wanda da ya mallaka kafin ya zama sarki musulmi duk sun ƙare dama tunda ba da ci gaba da nema ko wanda ya mallaka ba sun sarki ya ce ko duk amir bai turma ne ya bari magada babu ke da abin da musu babu to wannan shine sai na bakar wannan shine hujjansa na maganan cewa dan sai da Fatima lokacin da ta nemi gadon ta ce masa ya zaka ce ba a gadon annaba ban Qur'ani ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu ya gaji babansa Dawudu ya ce annabi Zakariya ce yarisuni wa yarisu min ali yaquba ya Allah ka bani dan da zai gaje ne ya gaji kayan gidanmu ne yaquba sai ya ce ayya ai wancan gadon da Suleiman Dawudu ke Allah kitan Suleiman daga Dawudu ai ba na dukiya bane ko ma bayan ayan kiji wallahi da Dawudu Suleiman ne ilman ba malam ba ilman faqala alhamdulillah allazi faddalana ala kathir bil mu'minin sannan wa Suleiman Dawuda kuma yayan Dawudu nan guda goma sha tara ne da gado na kuɗi ne kowa sai an faɗa amma da yake gado ne na ilimi da annabta sai zama shi kaɗai aka ware ya gaji wannan shi ma zakariya ba dukiya ya tara yana neman Allah ka ban ɗaya gada ba a'a ya ni wa ya risu min ali yaqub waj'al lura yana cewa waj'al li min ladunka waliyan Allah ka bani magaji dan naga wa inni kiftul mawali min wara'i naga ƴaƴan dangi gaba ɗaya sun lalace ba addini suke bi ba ga wakati ma ta ya kiran ga mata ta bakarara ce ba ta aiwa da ka fa habli min ladunka waliyan ka bani ɗa magaji da zai gaji wannan sirri na annabta kar abin ya tafi ya lalace ya risuni ya gaje ne wasu min ala ya gaje abin mu gada nan annabta na gidan yaqub ai ba dukiya yaqub bai bar jikokin sa annabta ne wannan ke ma kin gada abinda kawai zana ki zama annabi ya dinke mace ce to kuma da ta yi shiru alaman ta gamsu kenan bata ƙara masa wannan magana ba yadda bukhari ya rawaito har aje to wannan kenan da haka wurisa Suleiman Dawuda Suleiman ya gaji a babansa Dawuda aƙala sai ya ce wa bani isra'ila ta hanyar godiya ba wai alfahari ba ya iya nasu ullimna man tsika tsairi wa utina min kulli shay ya ce musu wato ya ku mutane ku sani mu Allah ya mana bayan annabtan da ya bamu da mulki ma ullimna man tsika tsairi Allah ya koya mana ya ilmantar da mu harasan tsuntsaye in suna magana muna fahimtar me suke cewa sannan wa utina min kulli shay a cikin komai Allah ya ɗebo wani rabo ya ba babu wani abu na baiwa a duniya nan da Allah bai ɗebo wani abu a ciki ya ba muna da rabo ba wannan ba alfahari ne ke ina za lawar fadlu mubin wannan haƙiƙa falala ce bayyananniya da Allah ya mana mu ali daud Allah ya faɗa cikin suratul sabai yana cewa wa da da daud da sulaimana yana cewa wallahi daud minna fadla ya jibalu awi ma yana cewa imalu ala dawud shukra wa qalilun min ibadiy shaku to wannan kenan dan haka ya nuna abinda Allah ya gadar masa din ilimi ne da annabta ba ba, ba dukiya ba sannan malamai suna faɗin cewa annabi Sulaiman ya sha yana zaune tsuntsayen su zo wucewa su yi kuka ya fassara mutanen sa ne tsuntsuwar ta ce ya sha yana zaune tsuntsu wata na ya ga wani huda huda akan bishiya alayhi salam ga wani yaro ya naɗa tarko yana so ya kama tsuntsun huda huda sai ce huda huda kai baka ga yaro ya naɗa maka tarko ba sai ce a rabu da shi yaro ne ai wasa nake mar na riga na san shi da ba zan kamu ba ina ganin sa ne kawai Suleiman ne ya wuce alaihi salam da ya dawo sai samu huda huda a cikin tarkon yaro sai ta kai kuma ya aka yi haka sai ce wallahi yadda aka yake ni ta to kai da na san cewa Allah ya baka basira da kana kallon har cikin ƙasa idan tsuntsu da wuda ya kalli ƙasa ba yana kallon har can cikin ƙasa zai gaya ma akwai ruwa ko babu da abin da za su da ke yawo da tsuntsaye huda huda ma kenan zai kalla ya ce nan in an tona za a samu ruwa in lokacin sallah ya sai Suleiman ya sa a shaidanu aljanu su tona sai su fito da ruwa sai a yi amfani da shi ya aka yi kai da kike kallo har cikin cikin kokon ƙasa kaga akwai ruwa a ƙasan ƙasa ko babu inda ake tuna a ce wai amma wai tarkon yaro baka iya gani ba har ka fada ciki kana kallace kallace sai ya ce ai idza ja al qadaru amiyal basaru in dai kaddara ya zo to ido makan cewa yake ai ba laifi na bane yanzu kuma sai yadda yaro ya dai to irin wannan da dama sun sha tsuntsaye su wuce su yi tasbihi ya fasara wa mutane wani tsuntsu ya zo yana wucewa ya kuka sai ce kun san me yake faɗi ce ba ku sani ba suka ce yace yana cewa lidu lil mauti wa ibnu lil kharaji ku haifa wa mutuwa wato duk dan da aka haifa mutuwa aka haifa duk da in aka yi naƙuda aka haifa da ma an tsaya ba naƙudar ba dan mutuwa aka haifa ba abin da zai hana shi mutuwa ana gane wannan sannan duk ginin da aka yi an gina wa ruzawa ne ba an gina wa ginawa ba ce ba ginin da ba zai rusu sai lokaci yake jira in ka ce ga wannan ginin ya daɗa lokacin rushe shi ne bai so ba amma ranar ginawa ranar rusawa daman da aka gina shi ranar rusawa a rubuce yake a wurin Allah ranan kawai yake jira to ire-iren wannan da dama yana fasa musu maganin tsuntsaye na tasbihi na istighfari da sauransu yadda babansa Dawudu ke zikiri da tsuntsaye yana cewa Allah na ce musu ya ji balu awu bi ma wa tsayir wa alanna lahul adid in yazo zikirin Allah Allah kan ce da duwatsu da tsuntsaye su su hada murya tare da shi a ta zikiri ya nuna falalan zikirin jami'i in annabi Dawud yazo zikiri ko da ba abokan zikiri da duwatsu da tsuntsaye kama mar ake a ta tare awu bi ma awu tunda innahu awwabun ko to ku hada tare da shi ku dawo mini in ji Allah ta hanyar zikiri da tsuntsaye wa alanna lahul adid to wannan kenan ullimna mantika tsairi an koya mana harshen tsuntsaye ba tsuntsaye nan ba har da kiyashi kamar da zai zamu karanta a gaba har da dukkan kwari da duwatsu duk mun san harshen su wa utina min kulli shay a cikin komai kuma Allah ya dai ya bamu inna hadha haqiqa wannan da wallahi huwa shi al-fadl falala al-mubin bayananniya وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان الله يتسمى أكتارا وسليمان جنوده رندنسا من الجن ندق الجنود wal insu daga mutane wal ɗairi da tsuntsaye fam yuzo na aka haɗa musu suri guda dama in yazo tafiya haka ake yi sai ya haɗa dukkan runduna abokan tafiya na mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da iskokai duka ya haɗa suri guda sannan za a karafka ta tafi sun ce idan suka gama haɗuwa rundunonin nasa gaba ɗaya faɗin inda suke ci ya kai kaman mil ɗari shida faɗi da tsawo mil ɗari shida kaga wata babbar alƙarya ce kawai take tafiya ba ma alƙarya ba ya wuce alƙarya dan kan ka samu garin da zai ci mil ɗari shida mil ɗari shida ya fi daga nan zuwa zuwa Bauchi zuwa Gombe wataƙila har ka kama nan Adamawa tunda kilomita duk wani mil arba'in da takwas yana da kilomita saba'in da biyu ana gane wannan kaga aƙalla ana magana wajen kusan fa kilomita ɗari takwas kenan kaga daga nan wataƙila sai ka kama hanyar Legas. To, ka kai Legas ɗin ma in baka wuce ba. To shi ne faɗin rundunansa na mutane, sai ya kasa su kashi hudu, kashi ɗaya dukkan mutane na ciki, kashi ɗaya iskokai, kashi ɗaya dabbobi na dawa da na gida, kashi ɗaya kuma tsuntsaye da sauran kwari. Tsuntsayen yawanci sukan sun fi yawa ta sama don suke masa rumfa su masa inuwa. In za a yi tafiya su yi wa jama'ansa inuwa. kuma yana da katuwar darduma ta zinariya sai an shimfiɗa zuwa sa katon gadansa ya zo ya zauna in ya zauna sannan sai abokan tafiya duk su zauna lokacin yana tafiya akan dabbobi ba a zo zamanin da aka ya sassare dabbobin saboda sun shagaltar da shi lokutan ibada ba Allah ya canja masa da iska kamar yadda ya fara cikin sura Dawuda yana cewa inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawara bil hijab rudduwa alai fadafika masan bisu wala na sai ya ce a gaba take fa sakarna da hurriya ya ce a jera masa kareti ya gani na na dawakai suna wucewa har lokacin sallah ya wuce har ranar ta faɗi sai ya ce to a da masa da ita ya mai da sallah cikin lokaci muktari su kuma dabbobin ya sa aka sassare su ko ya daina amfani da su to a takaice sai Allah ya canja masa tunda saboda Allah saboda kishin sallah ya sa ya sare dabbobin sai Allah ya canja masa da iska ce daga yau in zai tafiya iska ne za ta rika daukar sa guduwa sharun wa rawahu wa sha fakanna lauriya tajibi amri ruha'an haisu asaba sai ya zama wani Suleiman Rih guduwa sharun wa rawahu sha Allah ya bashi sai take daga shi irin nan sun gama zama ya zana kan kujeransa na mulki abokan tafiya da sun zazzauna aljanu kowa ya kama wurin zamansa da dabbobi da tsuntsaye to kawai sai iska ta daga kowa ya zauna eh kawai sai iska ta daga su dama tafiyar wata guda za ta yi da su a safiya daya tafiyar wata guda za ta da su a yammaci daya daga falastin in ya hau a rundunan ya tafi na iska din kan yamma ya isa can kabul can wajen afghanistan kusa da india a safiya daya yammaci ɗaya daga kabul in ya taso sai ya dawo nan falastin kafin kafin rana ta faɗi a yammaci daya guduwa sharun warwawa sha tafiyan safe tafiyan wata guda na dawowa tafiyan wata guda amma kaga al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yake khairu ummati da ujjal nasi annabi Muhammadu kenan jirgin sama ne zai kwashi mutane ba tafiyan wata guda zai da su a safiya ɗaya ba tafiyan shekara bakwai zai da su a safiya ɗaya ana haka ko ba yi inda a dauki zaka tafi ko a kafa sai kai sai kai wata sai kai shekara bakwai baka je zuwa da dawo makka kana yi wata bakwai baka je baka baka je ka dawo ba shekara bakwai zuwa da dawowa za ka tsaya da kai noma ka nemi abinci da sauransu ka wahala ka yada zango dole ka ne amma ka sai ka mutu a hanya dole ka yada zango ka huta ma zuwa maka shekarun baya ga ce dole sai ka kashe don kusan shekara bakwai zuwa da dawowa to amma zuwa kafa da to kaga wannan ya nuna mana me nake nan al'umma ne sallallahu alaihi wasallam tafiyan shekara bakwai ne ake a awa hudu ba a safiya ɗaya ba awa hudu kuma kana zuwa kai dawafi nan baka dawo ba in dai komai lafiya da jirgi sauke ka garin maka kai dawafi ka je madina kai ziyara sai ka dawo a sallar isha'i da kai ana abuja to kaga ai ya fi kai rawar mutum nasi a fahim yuza'una aka tara masa wuri guda har ta yi zata حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نمله قالت نم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون suna tafiya da rundunansa har suka zo kwarin wato kiyashi inda kiyashi suke malamai wani tafsiri sun ce wadan sun ce a da'ifa ne da'ifa nan wajen kusa da makka wadan suka ce a'a a yaman ne ala ayyali ya zo wadin namli nan kwarin kiyashi qalan namlatun sai wata shugaba cikin su wani sun ce sarauniyar su ne sarauniyar kiyashin ne ta gaya musu ya yi wannan ya ku rundunan kiyashi urkulu masakinakum maza ku shiga gidajenku la ya timannakum Sulaiman wa junudu kada Sulaiman zai tattake ku ba da rundunansa ba tare da ya sani ba wa hum la yash'urun ba take wannan zalunci ba a'a akan bai sani akan ba su sani ba rundunan da jama'a fadin mutanen da muka ce wajen an ce mil ɗari shida faɗi da tsawo duka ai kaga ana maganan cewa ba ma sa an take kiyashi ba kuma tunda akan dabbobi ake haye to kada zai tattake kuɗi ya nuna alamar lokacin Allah bai hore masa iska ba a lokacin dan da iska ne sai shi ba su tsoron taka su bai tunda ta iska wasu tafi lokacin hore masa iska bai ba tukunna kada ya tattake ku ba tare da ya sani ba wa hum la yashurun ba tare da ya sani ba فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين آه fatabassama zahikan sai murmushi yana mai dariya tabassum shine murmushi da kuma dariya to a nan wurin ka san wani zai kece da dariya wani ya zo dariya zai fara da murmushi sai da sai murmushin na faɗi har ya zama dariya to yawanci dariyan annabawa murmushi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahabbai na kidaya mana iya karantan da aka ga yayi dariya har an ga haɓaransa na ciki zaka ga ɗaiɗaikun hadisai ne ka ji sun ce fadahika rasulullahi sallallahu alaihi hatta badadna wajizuhu har haƙwaransa na ciki aka gamsu to yana ba fa ya gani haka ba sai dai ya murmushi kawai alaihi salatu wassalam amma bai fa yawan yin dariya ba fatabassama zahikan min qawliha saboda maganar da ta yi faqala rabbi sai dalilai biyu sa yi dariya na farko yadda ta ba su umarni ta masa shaida cewa shi ba azzalumin sarki ba ne zai taka su ne a halin bai sani ba ko mula shi wannan ya bashi dariyan jin daɗi ya bashi murmushi ya ji daɗi na biyu kuma ni'imar da Allah ya yi masa cewa ga waɗansu runduna Allah yana iya mai da su runduna su fi rundunar Sulaiman ƙarfi ba iya shin amma Allah da ni'imarsa saboda su annaba haka suka iya baiwa tawazu yake ƙara musu ba waji kai ba sabanin mutane a lokacin shi ya san wannan kiyashin runduna ne mai ƙarfi kawai Allah ne ya ba su ƙarfin su tattake rundunar Sulaimanu bai ga dama ba amma sai ga su ne maka su ke tsoro kana tattake su tare da yana annabin Allah zaɗaɗɗen Allah ɗan annabin Allah shi ya tantance abin da aka yi masa inda ana tantanta a wurin Allah haka ne amma da aka bai hana shi godiyan Allah ba faƙala sai ce rabbi ya ubangiji auzi ni ya kamun ilhama an ashkura ni'mataka allati ilhamar da za ta sa in gode maka a kullum kowace ni'ima kai an asko ni wata kallaci a nan niman nan wacce kai ni wa ala walidai wacce kai wa iyayena da farko ni'ima ta imani ta annabta ta ilimi sannan kuma na mulki wa ala walidai kan iyayena guda biyu an a'amala salihan tarza sannan auzini an a'amala salihan tarza kai min ilhama har yanzu in ci gaba da aikata ayyuka na gari wanda har zaka yarda da su wa adkilni bi rahmatika Allah ka shigar da ni da ni da bayinka fi ibadika salihin a cikin bayinka na gargari fi ibadika salihin a nan wurin annabawa kullum suka yi addu'a suka roƙi Allah ya sa su cikin bayin Allah na gargari annabi Ibrahim baban annabawa ya sha yin wannan cewa rabbi abli hukman wa hikni bis salihin kullum haka zaka ji kowane annabi har suratul anbiya ta sauka tana gaya mana duk annabin da zai kira sai kaji mun tace wa arkalna wa fira matina innahu minas salihin sai gaba ta sake wani annabi ta ce wa arkalna wa fira matina innahu minas salihin sai gaba ta sake wani annabi ta ce wa arkalna mun shiga da su rahaman mu suna cikin salihai bayi da ta je karshen surar za ta ga mana suwaye salihan bayin da aka zuba annabawa cikin su haka sai ta ce wa lagarka tabna fi zaburi min ba'di zikri anna larba yarisuha ibadiyas salihun mun riga mun rubuta a cikin zabura bayan rubuta a taura min ba zikri annan arda cewa bayan Allah salihai su za su gaji bayan ƙasa wato su ne wanda in sun zo ba za a ƙara wata al'umma bayan su ba jama'a annai Muhammadu kenan sahaba annai Muhammadu kenan ashe kaga daraja annai Muhammadu ya kai ga annabawa na neman su samu fellowship tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da manzon Allah tare da annabawa ne sun fi dukkan halittar Allah annai Muhammadu kadai ne ya su amma zai da girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga addu'ar da suke yi kenan wa arkilni bi rahmatika fi ibadika salihin ashe bayan Allah sallallahu alaihi suke addu'a cikin sune annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين سي an je wani waje ana buƙatar ruwa lokacin sallah ya yi, to sai ya duba cikin tsuntsaye bai ga huda-huda ba, kaga cikin dubban ɗarurrukan tsuntsaye a ce tsuntsu ɗaya ne bai gani ba ya gane shi, ya gane baya nan, ya bar duty post ɗin shi wurin da yake aiki, inda aka ajiye shi. Wannan yana nuna kula cikin iko wato basara ke shugaba abin da yake so ya zama kowane kankanta mutum duk yadda aka rena cikin al'ummarsa ya san inda yake ya san abin da yake ciki ina ya je ya sani ya shiga damuwa ma ya sani ya duba cikin tsuntsaye da gaudau da bace mali la aral hududa ya me ya faru ne haka ban ga tsuntsun nan ba huda huda am kana min al ko ya tafi ne baya nan ya buya baya nan tare da mu
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين لو أذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتين أو لياتيني بسلطان مبين la wallahi in ji annabi Sulaimanu u'azzibannahu azaban shadidan zan masa azaba azaba mai tsanani in ya zo aula azbannahu anan wajen rubutu ana rubuta aula azbannahu lam alif asa alifi asa azbannahu me yasa saboda tun qur'anin farko da sahabbai suka rubuta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an san cewa ba a rubuta qur'ani ba annabi yana da rai daga bakar har nasi aka rubuta aka daure ba yi ba sai bayan ya rasu zamanin sarkin musulmi abubakar radiyallahu anhu da aka je yakin yakin ridda na yamama shahidai suka yi yawa cikin mahaddata umar ya bai shawara ya ce daga dai taharrar qatl fil qurra'i yawmal yamama ara an najma al qur'ana kisa yayi yawa cikin mahaddata ina ganin lokacin da zamu tara qur'ani yace kai zaka tunani abin da annabi bai ce ai ba wallahi ba don kai bane kowa yace ya ga yadda zan masa yace wallahi wa khairu wallahi alheri ya tara qur'anin nan daga baya sai yace ni ina roƙon Allah kai ba ya bude zuciyarka ya sama wannan ra'ayi sai Allah ya bude zuciyar Abubakar sai yace to lalle na na ga ya kamata mu tara qur'anin nan kaga na Abubakar da babban wazirin sa Umar sun yadda ai abinda annabi bai yi ba bai ce ayi ba don a kwato musulunci shine rubuta Qur'ani dan abubakar ce kai zaka ce ne abinda annabi bai ce ayi ba kuma a ƙarshe kira yake to lalle na ga kamata yi da in ba irin nan ba musulunci zai zai ma an rasa shi kenan don daga ran da ma da cin ƙarshe rasu ba Qur'ani tunda ba rubuta an ajiye ba to wa za mu za a rubuta suka ce ai ba wanda kowa marubuta annabi na da amma ba wanda ya fi lizimtansu a rubutu kamar zaidu dan sabit aka kira shi suka ce innaka shabun abilun la nattaimuka kai saurayi ne mai hankali ba mu tuman ka walau a addini walau ko a amana da haka za mu baka aikin tara kurani to wallahi ku bani in kwashi duwatsun garin na fi mun sauki akan ku ce in tara ni abin da annabi ya ce ai suka ce mu kai ma muna sa Allah ya bude zuciyanka ya samu annabi daga baya dace zai to shi wannan zai yace fa kasu da atattabbawul qur'ana min al usudi wal lihafi wa sudurir rijali nabi duk qur'ani ina tattarowa daga duwatsu wanda aka rubuta a kai duk kayan rubutu irin su fatu su tankan dabino daga zukatan mazaje bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wa sudurir rijal har na tattaro faqattu ayatan min suratil azab wajadtuha inda abi kuzaima radiyallahu ta'ala an akwai ayat da ban samu ba a cikin suratul azab ina ji annabi na biya ta sai wajen abu zaiba na same ta ita ce wato minal mu'minina rijalun sadaqu ma'adullahi alaihi zuwa karshe akwai ayar cikin ƙarshen suratul tauba ita ma na same ta wajen Huzai mutum Sabit ita ce laqad ja'akum zuwa ƙarshe haka da yake ya tara Qur'ani ya rubuce to wancan rubutu da aka yi da wanda aka maimaita zamanin Usmanu lokacin da aka je yakin Iraq sojojin Sham da na Iraq ba su taba haduwa ba sai a yakin yakin Azerbaijan sojoji sun kasa sai aka nemi taimako sojojin Iraki da na Sham suka kai ɗauki da suka kai ɗauki to ba su taɓa ba sai lokacin auren yaƙi sojojin sham sun haddace qur'ani ne a tsangayar mujadin al-aswad radiyallahu anhu da abu dardai radiyallahu ta'ala anhu su ne malaman su na kira'a sojojin iraq su kuma yan tsangayar abdullahi dan mas'ud ne radiyallahu anhu da tsangayar abu musa al-ashari radiyallahu anhu to da suka haɗu tun da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ibnu abbas wanda bukhari ya rawaito cewa ma zala jibrilu yuqri'uni alqur'ana hatta aqra'ani ala sab'ati arifin aw kama qal jibrilu bai kushe ba yana karanta mu ina neman ƙari har ya karantar da ni akan haruffa guda bakwai hadisin umar da hisham ibn hakim na suratul furqan shi ma bukhari ya rawaito a kitabu baqil wahyi cewa na ji shi ya karanta suratul furqani ba yadda annabi ya ji mun ba a sallah har zan shaƙe shi na bari ya idar da sallah da idan sai na shaƙe shi na cikume shi na kashi gaban manzo Allah ya sallah na ji wannan yana biya qur'ani ba yadda ka biya mun ba suratul furqani yace arsalu ya umar ikra ya hisham umar sake shi hisham biya mu ji hisham ya biya yadda na je na biyawa sai yace kai kuma biya umar a sai annabi ce haka za unzilat yadda hisham ya biya haka ta sauka kai ma biya umar yace na biya sai yace haka za unzilat kai ma naka haka ka saukar inna hadha alqur'ana qad unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min to wannan kenan sai zama wannan kira'a wato haruffa daban-daban guda bakwai ba yana nufin kira'o'i bakwai ba a lahajoji na larabawa daban-daban guda bakwai to wannan da aka a lokacin sai ya zama su mutanen iraq sun da kira'ar abdullahi dan mas'ud suka haddace waɗansu su kuma da kira'ar abu musa al-ashari sun gamu da yan sham masu kira'ar abu darda'i radiyallahu anhu da mibdad dan aswad to da suka ja wanda suka ce qira'ati khairun min qira'ati ka wannan ce qira'a ta fita ka dan dan masu ya biya mu wannan ko ce qira'a ta fita ka abu da ya biya mu sai ihu zai ya ce kai qira'a ta fita ka ba kusa riddan duka Allah ya sakura manzon Allah ka ce ɗaya ta fita sai ya ruga maza a guje tafi Madina ya samu sarki musu isa ne ce adrik hazil ummata qabla an taktalifa fi kitabiya kama talafa yahudu wan nasara maza ka kawo al'umman nan ɗauki tun ba su jayayya kan littafin sai dinan sa suka yi kan nasu ba ya kira taron sahabbai dama wa amru shura bai nan suka yi shawara ce to yanzu a rubuta kwafi na gwamnati a raba duka manyan jihohin musulunci kowane kwafi a tura ƙari'i malamin kira'a guda ɗaya da zai ga koyar da al'umma duk wanda ya saba wannan na kona a kona na na bisniya a bisniya haka haka sai aka ɗauko wancan kwafi da zaidun sabit ya rubuta daman yana hannun sai na bakar da ya rasu ya kuma umar da ya sha da yana hannun yar umaru sai da hafsa da jalla ta'ala na usman ya aika mata take aiko da wannan kofi zamu kofe shi zamu da miki da shi da ta aiko da shi zaidun aka yi sa yana da rai marubucin farkon daman shi rubuta kofin farko usman ya kara masa mataimaka guda uku abdullahi dan zubair da sayyidun al-as da abdurrahman ibn al-hasim ibn hisham yace su wannan duka Qurayshawa ne ce su taimakawa Zaidu a kofi Qur'ani nan kofi da dama a raba manyan jiyoyin musulunci to wajen jiya kofin haka suka rubuta suka rubuta aula azbahanna irin wannan da irin su inna fi zalika al-aya asa alayat a fara da alhamzan kamin nan alif to haka sahabbai suka rubuta to da gangan Allah ya bar irin waɗannan akwai su da dama irin su waɗansu ma na nahu ne kaman wa lakin rasikuna fil ilmi minhu wal mu'minuna yu'minuna kaji suna mai rufu'a ko ga wa kuma in yazo da sunan da yake shi mai rufu'a ne ko eh lakin rasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna wa zalika wa zalika wal muqimina da fata ha ha ya ya jo mai rufu'a ga wawul adashi kuma yazo da fata sai zaki jo wa da mai rufu'a kace wal mutuna ina ma da yake wal muqimina ce wal muti da karasa da rufu'a tun an fara sai zaki dawo da mai rufu'a ya kawo mai fata tsakiya wanda ya saba ka'idan nahu da aka saba to amma saboda me saboda ya nuna originality na alkur'ani da authenticity cewa ko a rubutu sahabbai suka yi ko da rubutun ya saba ka'idar rubutun larabawa a gyara rubutun ma ba iya gyarawa ina ga kuma wanda ake ganin daidai ne na Allah ya gyara ai ba zai yi ba sai dan wannan su zama kamar wani makin Allah yi wa qur'ani shaidan cewa ashe qur'ani nan ko kwarza ne bai samu ba haka yi sun lafiya da in ba ka ga rubutu ne aula azbahannan ake rubuta amma wajen ka dace aula azbahannan kuma shine ma'anar ayar zan masa azabar mai tsanani ko kuma na yanka shi ba zai ce kuma ko ba zan yanka shi ba ko ba zan yanka shi ba bai ma'ana ba masa azabar mai tsanani ko ko ba zan yanka shi ba bai ba aula azbahannan da ka za a alifin da sabai suka rubuta ayi lam alif sai ayi dauri ana gane wannan a daure inda ya kamata a masa alhamza a masa madda nan ko sai ayi fata shi kan yayi zama aula azbahannan wajen wasali ne za ka ta aula azwan amma gundarin bakin aula azwan nan don haka sabbi suka rubuta kuma zuwa zo kanta aula azwan nan suke karantawa aula ya ce ni ko kuma ya zo mini bi sultanin da hujja mubinin bayyananniya in yana so ya kwaci kansa amma in ba haka ba zai kwaci kansa ba lokaci to Allah mana gafara Allah ya ji kan mai cikin yayan mu da yayan mu malamin Allah saka shi da Allah ya ji kan mu da Allah ya saka shi da Allah ya kwanan malamu shi Allah ya kiyamun shi albarkar da sallallahu alaihi wasallam Allah ɗauka musulmi musulunci Allah kare kare shi albarka na sallallahu alaihi wasallam da bil alamin rahman mutum da kan da kan ne zan sanin da da sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata maka alhamdulillah